كما شاء واختار المتقين فوهب لهم بنعمته امنا وايمانا وعم بعض المذنبين برحمته عفوا وغفرانا ولم يقطع ارزاق اهل المعصيه جودا وامتنانا نصفه بما جاء في الاخبار من غير تشبيه ولا تمثيل ولا كيف واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده اسال الله لي ولكم بها دخول الجنه بسلام واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه الداعي للتوحيد ودين الاسلام اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإن تقوى الله أفضل مكتسب قال أبو العتاهية إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير ثياب المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا عباد الله إن منهج الإسلام في العلم بأنه لا إله إلا الله منهج سهل يسير موافق للعقول السليمة والفطر الصحيحه وليس فيه تكلف ولا تعمق ولا فلسفة فقد دل القرآن العظيم على هذا العلم الجليل العلم بالله تعالى وبتوحيده وإجلاله وتعظيمه من طرق متنوعة إنها كلمة عظيمة لها فضائل كثيرة ومزايا جمّة فمن فضائل هذه الكلمة العظيمة عباد الله أن الله جل وعلا نعتها في القرآن الكريم بنعوت كثيرة تدل على إذم شأنها وجلالة أمرها ومن ذلكم عباد الله أن الله عز وجل وصفها بالكلمة الطيبة فقال جل وعلا ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة فشجرة طيبة أصلها ثابت وفروها في السماء وصفها جل وعلا بالقول الثابت في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ووصفها جل وعلا بكلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما وصفها جل وعلا بدعوة الحق في قوله تعالى له دعوة الحق وصفها جل وعلا بالقوة الوثقى وذلك في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالقوة الوثقى لا انفصام لها إلى غير ذلك من الصفات العظيمة والمزايا الكريمة والنعوت المباركة التي نؤتت بها هذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله عباد الله هذه الكلمة لا إله إلا الله شأنها عظيم ففي الحديث الصحيح عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أي معاذ بن جبل قال أي قال معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاث مرات قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار الحديث متفق عليه وبهذه الكلمة تفتح أبواب الجنة كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أخرجه مسلم الله أكبر هذا الفضل العظيم لأجل هذه الكلمة العظيمة وفي حديث إكبان بن مالك عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله من قالها قسم ماله ودمه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai muna ƙara gode maka ya Allah wanda subhanahu wa ta'ala bisa adalci shi akan halittu ya sanya hujjoji da dalilai wanda duk mai hankali zai gane shi kaɗai ne al'ahadu samad ba shi da abokin tarayya a cikin sunayen shi da siffofin shi haka nan ba shi da abokin tarayya cikin ayyukan shi don haka bai kamata ba a masa kishiya a wurin ibada ya kuma zaɓi masu taƙawa masu jin tsoron shi ya musu kyauta da wata irin ni'ima ita ce ni'ima ta aminci ni'ima ta imani ya kuma saboda rahamar shi dangane da masu zunubi yana afuwa yana gafara subhanahu wata'ala waɗanda suke saba mishi bai yanke arzikinsu ba ba don kome ba sai saboda falala saboda rahama irin tashi a kullum ana saba mishi amma yana ba mu lafiya muna saba mishi yana saukar da ruwan sama muna saba mishi yana ba mu iskan da muke shaƙa muna saba mishi yana ba mu duk abin da muke so subhanahu wa ta'ala saboda falalan shi da rahamarsa subhanahu wa ta'ala muna siffanta shi da dukkanin abin da ya zo na labaru dangane da siffofin shi da sunayen shi a cikin alkur'ani mai girma da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da an mun kamanta shi da wani ba ba tare da mun kwatanta shi da wani ba ba tare da kuma muna tambayan ya yake ba sai dai musallama mu yi imani laysa kamthlihi shay'un wa huwa samiul basir muna shaidawa ya Allah kai kaɗai ka cancanta abauta maka baka da abokin tarayya wannan shahadar da muna roƙonka ka shigar da mu aljanna da ita don rahamanka da falalanka muna kuma shaidawa babban jakada da kayiko annabi muhammad shugabanmu annabi mu abun ƙaunanmu mai cetonmu ranar gobe kiyama babba ɗan abdullahi bawanka ne manzonka ne mai kira zuwa ga tauhidi mai kira zuwa ga addinin musulunci ya Allah ka yi salati da sallama akan wannan babban jakada mai girma da dukkanin ahlul bait da dukkanin sahabban shi gaba daya da waɗanda suka bi tafarki irin tasu har zuwa ran tashin kiyama baya ka yin masu girma wannan huduban mu a yau bakwai ga watan safar daya ga ainihin watan takwas a wannan shekara ta hijira 1447 miladiya 2025 ci gaba ne na huduban da muka fara satin da ya gabata wacce muka mata take da la'ilaha illallah falalanta abinda take kunshe da shi zai zama wannan ci gaba ne na wannan huduba insha Allah musani yan uwa masu girma tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala dangane da karantar da mu dangane da sanar da mu girma da falala na wannan kalma manhaji ne mai saukin gaske wanda ya dace da dukkanin hankali lafiyayye da dukkanin fitira wacce take lafiyayya babu wani abin da ke da wahala a cikin fahimtar kalmar la ilaha illallah shi yasa ma malaman musulunci masu bibiyan alfaz na larabci suka ce kalmar la ilaha illallah idan ka ɗauki waɗannan haruffa da ke cikinta gaba ɗaya haruffa ne guda uku da lamun ne da alifun da ha'un sai dai lamun da aka ta maimaitawa waɗannan haruffa guda uku ba sa cikin haruffan da ke- suke da wahalan faɗa a ainihin lokacin da za ka furta su a ba shi da wahala ba kamar ainun ba haka lamun ba shi da wahala haka ha ba shi da wahala to saboda haka hatta furta su ma yana da sauki ashe abin da suke kunshe da shi ma yana da saukin fahimta yana da saukin karɓa amma kaɗai ga wanda Allah masa muwafaka ga wanda yake da hankali lafiyayya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani filla filla daki daki a cikin alkur'ani mai girma da kuma hadisan annabi shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da salon zance daban-daban a kuma wurare daban-daban cewa wannan kalman kalma ce mai girma tana da falala masu tarin yawa saboda haka ne ma kaɗan daga cikin falalan waɗannan wannan kalma da kuma girmanta Allah ya dinga siffanta da siffofi kala-kala a duk lokacin da abu ya cike tumbasa za ka samu yana da sunaye da yawa yana da kuma siffofi da yawa kaɗan daga cikin siffofin da Allah ya siffanta wannan kalma da shi ta la ilaha illallah Allah ya kira ta da kalimatun tayyiba kalma daddada kalma mai tsarki Allah ya faɗa cikin alkur'ani mai girma ya kira ta da ainihin kalimatan tayyiba yace alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan da nassin hadisi ya tabbata annabi da kanshi ya fassara cewa kalimatan tayyiba a wannan ayan ita ce kalimatan shahada la ilaha illallah ya sake siffanta ta a wani wuri daban da alqawlu thabit Allah ce tabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit Allah na tabbatar da masu imani bil qawli thabiti da ainihin tabbataccen zance fil hayati dunya a rayuwarsu ta nan duniya wa fil akhirah haka na ranar gobe kiyama nan ma ya tabbata a cikin hadisi al qawlu thabit ita ce kalmatu shahada la ilaha illallah Allah ya siffanta ta da kalimatu taqwa kalman taqwa yace wa alzamahum kalimata taqwa su sahabban nan da Allah ba da labarinsu a cikin sautin fatahi sai ce wa alzamahum kalimata taqwa Allah ya lizinta musu kalma ta taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahlaha su sahabbai sun kasance su suka fi cancanta da wannan kalma su ne ma abota wannan kalma kalmatu taqwa dukkanin malaman tafsiri sun yadda cewa ita ce kalmatu shahada ta la ilaha illallah ce sa ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu Dr. Ahmad Ibrahim BUK Allah ya mishi rahama ya rubuta littafi ya sa masa suna kalimatu taqwa la ilaha illallah littafi ne mai kima kware da gaske wannan kalma ta kalimatu taqwa ya tabbata cewa ita ce kalmatu shahada Allah sake siffanta wannan kalman ta kalmatu shahada da da'awatul haq da'awa ta gaskiya dan da ita ake kira zuwa ga musulunci ita zaka saba wa kafita a musulunci Allah ce lahu da'awatul haq a kalmatu shahada ta Allah ce subhanahu wa ta'ala ya kira ta da da'awatul haqqi Allah ya sake siffanta wannan kalma a cikin Alƙur'ani mai girma da alqurwatul wuthqa lam tasama laha wata irin igiya mai ƙarfin gaske wacce ba ta tsinkewa Allah ce duk wanda ya kafirce wa dagutu dagutu shine duk wanda aka bauta wanda ba Allah ba mutum ne sannan kuma da amincewar shi da yarda shi duk wanda aka bauta mishi daga cikin halittu bauta irin wacce ake wa Allah kuma shi ya yarda a yi to ya zama ɗagutu Allah sai ce duk wanda ya kafirce wa ɗagutu ya yi imani da Allah to haƙiƙa ya yi riƙo da wata irin igiya mai ƙarfi wacce ba ta tsinkewa to wannan al'uratul wuska malamai suka ce ita ce kalmatu shahada da wasu daga cikin siffofi masu tarin yawa da Allah dinga siffanta wannan kalma da su babu lokaci balle mu kawo su wannan kaɗan ne daga ciki ya kuma tabbata a cikin hadisi mai girma dangane da nuna girma na wannan kalma da falalanta kaɗan daga ciki ya tabbata a cikin hadisin itiban bin malik wanda hadisi ne muttafaqun alai bukhari da muslim suka ruwaito kuma suka ittifaki wurin fidda shi manzon rahama alaihi salatu wassalam anas dan malik ya ba shi ainihin anas dan malik ya ba mu labari a hadisin qatada da yake cewa Anas ya ba mu labari wata rana annabi yana tafiya alaihi salatu wassalam shi da Mu'az bin Jabal suna kan abun hawa guda daya annabi ya goya shi a bayan dabban da annabi yake kai sai ya ce ya mu'azu ya kai mu'az da annabi ya kira mu'az bin jabal sai ya amsa mishi da yadda sahabbai suke amsa wa annabi labbaika wa sa'adaika ya rasulullah ya sake ce ya mu'az ya sake ce labbaika wa sa'adaika ya rasulullah annabi ya sake ce mishi ya mu'az bin jabal ya kai mu'az dan jabal yace labbaika wa sa'adaika ya rasulullah hasa uku annabi ya kira shi ya amsa ya ƙara kiran shi ya amsa har sau uku sai ya ce da shi babu wani daga cikin halittu daga cikin mutane ma min ahadin babu wani ɗaya ya shahadu Allah ilaha illallah da zai shaida ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah sannan annabi Muhammad manzon Allah ne ya ce sidikan min kalbihi ya faɗa kuma baki da zuci zuciyar shi ta gaskata wannan abin ba kalmar ta tsaya ne kawai a fatar baki ba duk wanda ya furta wannan kalma ya kuma gaskata cikin zuciyar shi ya ce illa haramallahu illa haramahullahu alanna face Allah ya haramta wannan mutumin a wuta wuta ba za ta ci naman shi ba in ji manzon rahama sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi daban wanda ya tabbata daga Umar dan Khattab Allah ƙara masa yadda hadisin Imam Muslim annabi yake cewa babu wani ɗaya daga cikin ku da zai yi alwala bayan ya yi alwala ya gama sai ce ashadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu idan ka gama alwala ka faɗi wannan kalmar cewar na shaida ba abin bauta bisa ka cancanta sai Allah shi kaɗai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya kuma na shaida tabbas annabi muhammadu da ya aiko mana bawansa ne manzansa ne sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya gama alwala ya faɗi wannan kalman annabi ya ce za a buɗe masa ƙofofin aljanna guda takwas ya shiga ta inda ya ga dama ranar gobe kiyama da haka ka rike wannan kalmar duk lokacin da kai alwala ba sai ka sa yatsa a baki ba ba sai ka ɗaga kai kana kallon sama ba kawai ka furta wannan kalmar bayan ka gama alwala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yan uwa masu girma ya tabbata cikin wani hadisi hadisi da muttafaqun alaihi hadisin Ikiban ibn Malik Allah ƙara masa yadda ya ce annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah lalle Allah subhanahu wataala harrama ala nari ya haramta wa wuta man qala duk wanda ya faɗi la ilaha illallah yabtaghi biha wajh Allah ya faɗi wannan kalman kuma yana neman yardan Allah da wannan kalma duk wanda ya furta wannan kalman yana neman Allah ya yarda da shi Allah ya aminta da shi to Allah zai haramta ainihin naman shi a jahannama ranar gobe kiyama Allah sa muna ciki ya tabbata cikin wani hadisin Imam Bukhari daga Usama dan Zaid Allah kara masa yadda yace wata rana annabi ya aike mu sallallahu alaihi wa sallama muka tafi yaki yace ana cikin ana fagen fama sai ce da ni da wani mutum daga cikin mutanen madina sai muka aini haɗu da wani kafuri ya kawo mana sara muka kawo mishi ya ce falon ma ga shi nahu lokacin da muka ainihin wato lullube shi ya tabbatar da mu biyu ne mun fi ƙarfin shi sai ce la ilaha illallah sai furta wannan kalma ya ce sai shi wannan mutumin madina daga cikin sahabbai fa kafa anhu sai ya kame sai dakatar da ainihin harin da yake kai mishi ya ce amma ni sai na ci gaba da kai mishi tsara har sai da na kashe shi ya ce da muka dawo madina labari ya riski manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya kira ne ya ce ya usama a ƙataltahu ba da ma ƙala la ilaha illallah yanzu ka kashe shi bayan ya furta kalmar la ilaha illallah sai shi usama tuɗan zai biyu ke cewa ya faɗa ne muta'awwizan kawai don neman kariya ba ya faɗa ba ne don Allah ya faɗa ne haufan saboda tsoro ya ga cewa mun yi nasara a kan shi a wata ruwa annabi ce da shi a shaƙaƙta ƙalbahu shin ka buɗe zuciyar shi ka gani cewa ƙarya yake ka fasa zuciyar shi ka gani can ba da gaske faɗa ba sai usamu ya ci annabi ya dinga maimaita wannan kalma a ƙataltahu ba da ma ƙala la ilaha illallah yanzu usama ka kashe shi bayan ya faɗi karman la ilaha illallah ya ce annabi dinga maimaita wannan kalma fa ma zala karriruha bai gushe ba yana ta maimaitawa ya usama abin da kai kenan ya ce hatta tamannaitu har sai da nayi burin ina ma da ban musulunta ba wannan abin ya faru da a ce yau ma zan musulunta ko gobe saboda tsaban tashin hankali annabi na tuhumar shi da kisan kai saboda shi a ijtihadin shi ya faɗa ne saboda tsoron takobi amma annabi dinga maimaita wannan kalmar kayi kisan kai a wata ruwaya ya za ka yi da wannan kalma in ta zo ranar gobe kiyama ya za ka yi da wannan kalma in ta zo ranar gobe kiyama yan uwa masu girma kalmar ta shahada al'amarin ta na da girma ya tabbata cikin hadisin imam bukhari hadisi ingantacce wani daga cikin sahabbai ya tambayi manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullahi ka bani labari yanzu shin idan muna filin yaƙi na haɗu da wani mutum muna ainihin gwabzawa ni da shi ya sare ni ya cire min hannu hannuna ya faɗi kawai sai ya zaga bayan wata bishiya sai ce la ilaha illallah muhammad rasulullah ya faɗi wannan kalmar ta shahada shin zan ci gaba da yaƙar shi ne ko zan ƙyale shi annabi sai ya ce da shi a'a dole ka ƙyale shi sai ce ya rasulullahi ya fa sare min hannu ga hannuna a ƙasa kuma ga na samu dama a kan shi kawai sai na ƙyale shi bayan ya furta wannan kalmar annabi ya ce da shi idan ka kuskura ka kashe shi bayan ya furta kalmar shahada to ka sani yanzu kai ka koma matsayin shi kafin ya furta wannan kalmar shi kuma ya dawo matsayinka kafin ka kashe shi ya annabi ke nufi kenan ya yi aikin kafirci ya ce shi ya koma matsayinka kafin ka kashe shi kai kuma ka koma matsayin shi kafin ya furta kalmar shahada yan uwa masu girma wannan kalman kalma ce mai girma saboda haka ne ma ta zama ita ce mafificin zikiri kuma ta fi komai nauyi a cikin mizani ya tabbata a cikin ruwaya ingantacciya kamar da ahmad shakirin inganta wannan ruwaya don su daga cikin muhakkikun na hadisi hadisi ne cikin musnad na imam ahmad ibn hanbal haka imam tabarani shi ma ya ruwaito wannan hadisin abdullahi bin umar yake ba da labari ya ce wata ran annabi ya gaya musu cewa annabi nuhu alaihi salam farkon manzo a ban ƙasa a lokacin da rayuwar shi ta ƙare ya tabbata zai ba duniya ya kai gargara sai ya kira ɗanshi ɗanshi mai imani kenan ba wancan wanda yake kafuri ba ya kira ɗanshi yake cewa da shi amuruka bila ilaha illallah a wata ruwaya zan maka wasiya da waɗansu kalmomi a wata ruwaya ina maka umarni da ka riƙe la ilaha illallah sai ce kaga wannan kalmar ta la ilaha illallah inda za a ɗauko samman bakwai gaba ɗayansu da ƙasan bakwai gaba ɗayansu a ɗora su akan sikeli a ɗauko kalmatu la ilaha illallah ita kaɗai a ɗora akan sikeli sai ce la rajahat bihunna la ilaha illallah sai wannan kalman tarin jayi saman bakwai sama ta ɗaya har zuwa ta bakwai da ƙasa ta ɗaya har zuwa ƙasa ta bakwai gaba ɗaya su goma sha hudu a tara su a ɗora su a sikeli a ɗora wannan kalman iya kalmatu la ilaha illallah sai tarin jayi nauyin sammai da kasai gaba ɗaya in ji annabi nuhu alaihi salam kamar da ya gaya wa ɗan shi yadda mu kuma annabi ya ba mu labari sallallahu alaihi wasallam yan uwa masu girma wannan kalma ita ce kalmar da ranar gobe kiyama ba abin da zai shigar da kai aljanna sai wannan kalmar ta gyaru matukar ka je lahira kalmar shahada ba ta da kyau ta gurɓata da shirka ta gurɓata da abubuwa waɗanda suke gurɓata ta to wallahi tallahi mutum zai yi da na sani yadda kafirai za su yi da na sani amma in ka je lahira da kalmata shahada kyakkyawa ko da kana da kaba'irul zunub ba za ka tabbata a cikin wuta ba da rahama da falalan Allah subhanahu wataala hadisi ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin al-mustadrak na Imam Hakim daga babban sahabi Abu Musa Ash'ari Allah ya kara masa yadda yake annabin rahama ya ba mu labari sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar gobe kiyama idan yan wuta suka haɗu a cikin wuta aka gama zuba su gaba ɗaya wa ma'ahum man sha Allah min almuslimina yace a cikin wannan wutan akwai waɗanda yake musulmai ne waɗanda Allah ya ga daman ya sa su a wuta saboda sun aikata manyan manyan zunubai ga kafurai a cikin wuta ga ainihin usatul muslimina musulman da ke da manyan manyan zunubai wanda zunubansu yarin ayyukansu na gari sun haɗu da kafurai a cikin wuta ƙala sai annabi ya ci sai kafurai su ce da su ma'agana an kun islamuku yau a musuluncin na kuma bai amfane ku ba bai wadatar da ku komai ba ga mu kafurai a cikin wuta kuma da muka san ku musulmi a duniya ga ku a cikin wuta to me amfanin musulunci inda haka ne idan kafirai suka dinga gaya musulmai wannan kalma annabi ya ce alaihi salatu wassalam ya ce a daidai wannan lokacin da suka ce wa qad sirtum ma'ana finnari kun kasance tare da mu a cikin wuta kalu ya musulmai su ce tilka zunubun ittarafnaha ai waɗansu zunubai ne da muka aikata manya-manya wa inna nu'akhadhu biha dole za a kama mu da su dan mun yi laifi annabi ce inda zalika a daidai wannan lokacin da musulman ke ba wa kafare wannan amsan ai mu mun shiga wuta ne ba dan mun yi shirka ba saboda dan su manya-manyan zunubai ne suna da kyakkyawan tsammani Allah zai fidda su annabi ce a daidai wannan lokacin ya amuru Allah malakan Allah zai umarci wani mala'ika ya kira shi ya bashi umarni ya ce duk wani mai imani da ke cikin wuta duk wanda ya mutu akan tauhidi a cire shi tun daga kafirai suna musu gori wanda suka mutu akan bautan gumaka da shirka suna yi masu imani gori daga cikin usatul musulmina musulmai masu sabon Allah amma sun mutu akan tauhidi sun mutu da kalimatu shahada sun mutu ba sa shirka annabi ya ce za a umarni a wannan lokacin duk wani musulmin da ke cikin wuta sai an fidda shi da rahaman Allah subhanahu wa ta'ala bayan sun zauna a cikin wuta gwargwadon abin da Allah ya ga dama sai shi abu musa yake cewa alashari ya ce da annabi ya faɗi wannan kalman ya ce sai karanta wannan ayan sun maƙara a rasulullahi alaihi salatu wasalam ƙaunallahi ta'ala alif lamra tilka ayatul kitabi qur'anin mubin rubama ya waddu alladhina kafaru law kanu muslimin annabi da ya ba su wannan labari sai karanta wannan aya yake cewa rubama ko rubbama da yawa daga cikin kafirai ya waddu alladhina kafaru sau da dama ranar gobe kiyama waɗanda suka kafurta za su buraci za su yi burin za su yi fatan law kanu muslimina ina ma da sun kasance musulmai a duniya a wannan ranar anan ne wannan ayan take aiki ba wa anan duniya bane ba rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin ay fil qiyama idan suka ga irin falala daga rabasa na kalmatu shahada daga musulmai da ke da zunubi amma an fidda su an gafarta musu zuwa aljanna su kuma za su zauna khalidina fiha abadan ko sai su dinga burin law kanu muslimin ina ma da sun musulunta ina ba da sun yi imani a duniya ba su yi kafirci ba saboda haka ne ɗaya daga cikin magabata Sufyan ibn Uyayna al-Makki daga cikin manya-manyan magabata manya-manyan malaman hadisin Makka Allah ƙara masa rahama yake cewa ma an amallahu ala abdin min al-ibadi ni'matan a'azamu min an arrafahum bila ilaha illallah yace babu wata ni'ima a duniya da Allah zai wani bawa daga cikin bayi babu wata ni'ima mafi girma da Allah zai ba wani bawa daga cikin bayi kamar ya sanar da shi la ilaha illallah wannan kalmar idan Allah baka ita babu kyauta da zai maka sama da wannan don haka ka rike ta hannu biyu ka yi alfahari da ita ka cika baki da ita ka ainihin roƙi Allah kuma ya fahimtar da kai wannan kalma sannan ya baka sabati akan wannan kalman har zuwa ƙarshen rayuwanka musamman a wannan zamani na fitina da yanzu da sai a raba ka da imaninka da haka mai riko da wannan kalma mu tabbatar da cewa dukkanin durrutsi duk wahala ba mu kauce ba daga kan la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama wannan shine karshen falala da kuma bayanai na siffofin wannan kalma kaɗan daga ciki sai kuma sharuɗan kalmatu shahada guda takwas da malaman musulunci suka kawo wanda zai zamo insha Allah a wani sati shine karshen hudu ba na kalmatu shahada muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunayen shi mafiya kyau da sifofin shi mafiya kamala ya Allah ka tabbatar da mu akan kalmatu la ilaha illallah duniya da lahira ya Allah ka sa ita ce kalma ta ƙarshe da zamu furta a rayuwarmu ya ubangiji ka sa mu cika da imani mu cika da kalmar shahada ya ubangiji ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ka tsare mana mutuncin mu ya Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ka tsare mana mutuncin mu ya Allah ka amintar da mu daga dukkan abin da ke ba mu tsoro ya Allah ka tsare mu daga sharrin zukatanmu Allah ka kare mu daga sharrin shaidan Allah ka kare mu daga sharrin zamani ya Allah ka sa mu gama da wannan duniya lafiya Allahumma ajina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئز من عاديت تباركت ربنا وتعالى اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من دلاء الدين وغلبة الرجال اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصلنا بالدعاء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين والمسلمات يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاة القانتين